ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna hudu ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 22 ga watan tara shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin alhalal wal haram fil islam wallafar doktor kardawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin ainihin wato jeren giyan darussan da muka gabatar a cikin wannan littafi a darasin dai da ya wuce mun karanta ƙa'ida ta mun ƙarasa ƙa'ida ta tara kuma mun yi ƙa'ida ta goma ƙa'ida ta tara da take cewa اتقاء الشبهات anniyatu alhassana la tubarrirul haram mun karanta ka'idan nan a ƙarƙashin ta mala yake cewa haram sunanta haram duk kyawun niyyar wanda ya aikata ta duk ɗaukakar manufarsa ko ma menene ainihin hadafinsa musulunci ba zai taɓa yadda a riƙe haram ta zama hanya zuwa ga cimma wata bukata mai kyau ba mutum yana da kyakkyawan kuduri yana da wata bukata kyakkyawa amma ya bi haramtacciyar hanya don ya cimma wannan manufar musulunci bai yarda da wannan ba domin musulunci yana kwadaitar da 'ya'yansa ne wato akan ɗaukakar manufar da kuma tsarkin hanyar da za a cimma manufa ɗin wannan shine abin da addinin musulunci yake gina 'ya'yansa a kai su zama suna da kyakkyawan hadafi sannan kuma suna bin kyakkyawar hanya wajen cimma wannan hadafin wannan shine amma musulunci bai yadda da wannan ka'ida ta algaya tubarrirul wasila ma'ana algaya manufarka inda kake so ka cimma ta kuma haramta maka ko ta halatta maka bin koma wace irin hanya musulunci bai yadda da wannan ba sannan bai yadda da ka'idar alwusul ila alhaq bil khawf fil kathir min al batil wato wajen ƙoƙarin kaiwa da kuma cimma gaskiya mutum ya kutsa cikin barna mai yawa wannan musulunci bai yadda da wannan ba to mala ya ba mu misalai da yawa wanda ya ba da misali ya ce misali mutumin da ya tara dukiya ta haram ya yi sadaka da ita ba shi da lada ga shi dai ya tara dukiya wannan dukiyar ta haram ce amma manufarsa da tara wannan dukiyar don ya dinga tallafa wa jama'a ya yi sadaka da ita to sai ya zamanto wannan ainihin gaya ɗin da yake ƙoƙari ya bi wajen ainihin wato tara dukiyar wannan ba za ta halatta masa yin amfani da wannan dukiyar wajen aikin alkhairi kuma ya samu lada ba na fata gane sana a ƙarƙashin wannan mun karanta ƙa'ida ta tara ittiqa'u shubuhat khashyatal wuqu'i fil haram wato yana daga cikin rahama ta Allah maɗaukakin sarki ga al'umma bai bar su cikin duhu ba game da al'amarin da ya shafi halar da haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadithi innal halala bayyin wa innal harama bayyin halal a fili take haram ita ma a fili take Allah ta'ala da kansa kuma ya ce wa qad fassala lakum ma harrama alaikum a ƙarƙashin haka halal ba ta da wahalar fahimta ana iya gane ta haram ma haka to amma wani lokaci akan samu wata mushkila wadda zai zamanto ga wani abu ya ɗan shiga duhu ko kuma ga wani abu bai fito ƙarara ba da haka sai yake da wata irin sufa sai gan shi ya yi kama da halal ya yi kama da haram to wai saboda yadda ake so wato musulmi ya zamanto mai tsarkakakkiyar zuciya mai tsarkakakkiyar nema da tsarkakakken tsururuci nema to sai ya zama da duk abin da yake da ƙura-ƙura ma musulunci ya ce ka haƙura da shi shi yasa ittiqa'u shubuhat duk abin da yake akwai shubuha akwai ɗan datti datti ko ƙura-ƙura da alamar ta ɗan yi kama da haram ko wannan abun kuma ta wata fuskar ko da yake yayi kama da halal to barin wannan abun shi aka fi so shine ittiqa'u shubuhat khashyatal wuqu'i fil haram wannan mun bada shi ma misalai da yawa karkashin wannan da haka za mu karanta ƙa'ida ta goma ne a yau ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala alharam haramun alal jami ita haram haram ce akan kowa a musulunci ba ɗan mowa da ɗan bora a ce ga wasu rukunin mutane saboda iliminsu saboda ikilasunsu saboda tsoron allansu ko saboda iya mulkinsu ko saboda kudinsu ko saboda basirarsu ko saboda wata ɗaukaka su ana iya ba su dama su ci haram ko su aikata haram in ka ji an ce abu kaza haram ne a musulunci to haram ne akan kowa shine mala yace ga wata ƙa'ida alharam haramun alal jami haram to haram ce akan kowa alharamu fi shari'atil islam ita haram a cikin shari'ar musulunci yattasimu bi shumul wal ittirat ta sufantu da wata sufa ta gamewa wal ittirar da kuma ci gaba ba wani lokaci da za a ce a to zuwa wani lokaci haram to ta tsaya daga nan daga nan a ci gaba da yi ɗaya kenan sannan in aka ce haram da babba da yaro da mace da namiji da ɗan birni da ɗan ƙauye da shugaba da wanda ake shugabanta da malami da jahili da mai kuɗi da talaka duk ɗaya alharam haram alal jami falaisa hunaka shay'un haramun babu wani abu guda ɗaya a cikin musulunci wanda haramun ne alal ajami ga baubawa shine ajami babu wani abu guda ɗaya a cikin musulunci wanda wannan abin haramun ne amma haramcin ya takaitu ne kadai akan wanda ba balarabe ba a ce ga wani abu haram ne ga malam bahaushe ina fata an gane ko kuma a ce haram ne akan bayarabe da inyamuri amma shi bahaushe zai iya yi shine ma'anar falaisa hunaka shay'un babu wani abu guda ɗaya haramun wanda wannan abun haramun ne alal ajami akan wanda ba balarabe ba halalun kuma wannan abun ya zama halal lil arabi ga balarabe babu shi duk larabcinsa kuwa duk shan shayinsa babu wani abu wanda shi a wajensa halal ne su kuma sauran gama garin mutane wanda ba larabawa ba su kuma haram ne a gare su babu wannan a cikin musulunci walaisa hunaka shay'un malai kuma cewa babu wani abu guda daya mahazurun wanda aka haramta shi alal aswad ga bakar fata mubahun amma ya halatta lil abyad ga farar fata babu babu wani abu a musulunci wanda musulunci ya haramta yinsa ga bakar fata amma ya halatta shi ga farar fata sannan ya ce walaisa hunaka jawazun aw tarkhisun mamnuhun li tabaqatin aw ta'ifatin minan nas har wa yau babu wani abu guda ɗaya a cikin musulunci wanda wannan abin jawazun ya halatta yinsa autar hisun ko an yi sassauci mamnuhun an ba da damar yin wannan abin liɗabaƙatin ga wasu rukunin mutane ko a ce to ga wani abu nan shi ya halatta in masu kuɗi ne za su iya yi amma talaka kayi ko ga wani abu nan a su ainihin wato masu mulki sa iya yi amma wanda ake mulka ba za su yi ba ko ga wani abu wanda farar fata shi zai iya yi amma baka fata ba zai yi ba au da'ifatin minan nas ma'ana babu wani abu wanda ya zama an halatta shi ko an sassauta shi ko an ba da damar yin sa li tabaqatin ga wasu classes wasu class na mutane wasu rukunin mutane aw ta'ifatin minan nas ko wani bangare ko wata jama'a cikin mutane a ce to banda rukunin mutane kaza su sa iya yi taqtarifu wanda wannan abin tuqtarafu za a iya yin sa bismihi da sunan musulunci ma tsawwa alhal hawa bisa san zuciya a ce ga wani abu da a iya yin sa da sunan musulunci mutum ya aikata san zuciyarsa da sunan musulunci bismin da sunan annahum kahana su bokaye ne a ce to ga wasu rukunin abubuwa a musulunci bokaye an ce su yi shine kahana au ahbar ko kuma ga wani rukunin wani abu wanda an yi sassauci ko an halatta shi ko an ba da dama ga malamai shine ahbar jam'i ne na hibr a ce su malamai sa iya yi ai mutanen Allah ne su sa iya yin abu kaza an musu sassauci au mamlukin ko sarakuna au nubala ko jagorori shine nubala bal mala ya ce babu wannan magana laisa lil muslim laisa lil muslimi khususiyatun babu wani musulmi da yake da wata keɓanta yake wani aji na musamman taj'alul haram ala ghairihi halalan lahu da za ta zama wato a sanya haram ga waninsa shi kuma ya zama halal a gare shi babu wani sassauci kakka ɗauka a wata matsala wadda ita an yi sassauci ga wani mutum cikin musulmi yana da wata kususiya shi zai iya yi amma sauran mutane su kuma an hana su ce ko an haramta musu wani yana nan yana cewa to ai akwai wasu kaza kaza duk za mu zo kansu wannan muna faɗar hukunci na bai ɗaya ina fata an gane mala ya ce kalla ba za ta saɓu ba ko ka ce kalla ba zai yi ba ko babu wannan domin inna allaha rabbal jami ubangiji subhanahu wata'ala ubangijin dukkan mutane ne ubangijin masu kuɗi ne ubangijin talakawa ne ubangijin masu mulki ne ubangijin wayanda ake mulka ne ubangijin malamai ne ubangijin wayanda suke ɗaliban ilimi ko jahilai ne ubangijin mata ne ubangijin maza ubangijin yara da manya ne gaba daya don haka ubangijin rabbal jami ubangijin dukanmu ne wa shar'u ita kuma shari'ar musulunci sayyidal jami ita ce jagorar kowa kowa yana ƙarƙashinta ita ce take da sulɗa a kansa babu wasu wa'inda they are above the law a musulunci a ce wa'innan ayi sun fi ƙarfin doka babu wannan a cikin musulunci za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai faɗa ba wani mahaluki wanda zai yi laifi a ce ruwa ta sha ya aikata laifi wato hukuma ta kama shi a ce ya fi ƙarfin doka me yasa saboda dokar ita ce shugaba kowa kowa tana aiki a kansa wannan shine musulunci fama a halallahu bi shari'atihi abinda ubangiji ta'ala ya halatta bi shari'atihi a ƙarƙashin shari'arsa fa huwa halalun linnasi kafatan to wannan abin halal ne ga dukkan mutane wa ma harrama abinda ubangiji ta'ala ya haramta kuwa haramun alal jami' haram ne akan kowa ila yawmil qiyamati har tashi alkiyama halal halal akan kowa haram haram akan kowa idan jahili ya aikata halal ya yi halal malami ya aikata haram sunan wannan abin haram ungurmin jahili ya faɗi gaskiya sai a karɓa babban malami ya son zuciya ya yi kwance-kwance sharara ƙarya sai a ce malam ƙarya ne na fata gane ba wani wanda shi ƙaryarsa ado ce ko ya kwance-kwance ya ƙarya saboda kullum shi malami ne a ce sadakallahu azim Allah ya bada lada ya yi ƙarya da aka ƙarya sunanta ƙarya ga kowa ya faɗa uba in yi ƙarya sunanta ƙarya hakan ɗaya sunanta ƙarya na fata an gane a sarikatu matsalan bala ya ce sata alal misali sata haramun haramun ce a musulunci ba wasu rukunin mutane da aka ce ya halatta su sata babu babu wasu, wasu jinsunan mutane ko wasu ainihin wato, wato wasu ƙabilu da su aka ce ya halatta su sata da haka sata bisa ƙa'idar mu da muke karanta alharam haram alal jami da haka sata sata ce akan kowa sawa'un akana sariqu musliman am gaira muslim duk ɗaya ne ɓarawan musulmi ne ko arne ne idan musulmi ya yi sata sunan sawa ɓarawo idan john ko ungozi ta yi sata sunan tawa za ka ji wata matsala da ta faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam don ka san babu ya cikin gida a musulunci musulunci ya zo ne don ya tabbatar da gaskiya ya shimfiɗa adalci a doron ƙasa har wa'inda ba musulmi wasu yadda wannan addinin shi ne abin bi zalunci daidai da jan kiyashi musulunci bai yarda da shi ba ba za a ce ai tun da wayan nan mu duk gaba ɗaya mu ahalus sunna ne wannan su kuma ahalul bid'a ne to su ayi musu rashin adalci ko wayan nan musulmi ne wayan nan ba musulmi ba ne ai wayan da ba musulmi ba rashin adalci a'a sata in musulmi ya yi sunansa ɓarawo in waninsa wanda ba musulmi ba ya yi sata shi ma sunansa ɓarawo wasawa'un kuma ba bambanci duk ɗaya ne a kanal masuruku minhu musliman am gair au gaira muslim wanda aka saci kayan nasa musulmi ne ko ba musulmi ba ne ba za a ce a in musulmi ya saci kayan arne a ce to ya arne an fahimta ba bambanci tsakanin mai satar musulmi ko ba musulmi ba ba bambanci tsakanin abin da aka sata ko wanda aka yi wa satar musulmi ne ko ba musulmi ba ne kar wani ya ɗauka cewa ya ɗauki kayan wanda ba musulmi ba shikenan wannan sata ta halatta wal jaza'u lazimun sakayya ko sakamako na wannan satar lazimun ya zama tilas lissariki ga wannan ɓarawan an yanka na nasabuhu ko ɗan gidan uban waye ko mecece nasabarsa yi ne an yanka na nasabuhu ko mecece dangantakarsa ko jininsa ya fi kowane jini daraja da ɗaukaka aumar kazuhu ko asalinsa ko a cikin ɗakin ka'aba aka haife shi ya yi sata da wanda ya yi sata a kano da wanda ya yi sata ɗan kano ya zo cikin kano ya yi sata da wanda aka haife shi a cikin ɗakin ka'aba ya yi sata duk sunansu ɓarayi hukuncin da za a yi wa wannan wanda ya sata a kano ko aka haife shi a kano haka za a yanke wannan hukuncin ga wanda aka haife shi a cikin ɗakin ka'aba akwai guri mafi mai tsarki sama da wannan wahada wannan hukuncin irin wannan dokar ma sana'ahur rasul sallallahu alaihi wasallam ita ce irin dokar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar wa ma a'lanahu kuma ita ce wadda ya yayata wa duniya yace waimulla na rantse da Allah law anna mata binta muhammadin saraqat laqata'tu yadaha akwai mai jini ko mai asali irin na na fadima akwai mai tsarki irin ta to annabi sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da Allah inda a ce zai yi fadima ta yi sata yar gidan muhammadu ya ce wallahi sai na yanke mata hannu charity begins at home shi sa malam kakka ɗauka ya faɗaɗa ko ya yi shakundum ko kuma maganar da ya faɗa ta yi tsauri da yawa da ya ce ko ɗan gidan uban waye da kamar yadda na fassara an fahimta annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam ya ce wai mulla har da rantsuwa ya ce lau anna fatima da a ce fatima kar ka ɗauka wace fatima ko ta unguwarku ko ta garinku ya ce binta muhammadin ita kaɗai ce tilo ya ce da za ta yi sata laƙaƙa'atu ya da ha ni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce da sai na yanke mata hannu wannan hadisin ka koma cikin bukhari cikin fada'ilu sahaba hadisi mai lamba ta 3,475 za ka ga wannan magana ka koma cikin muslim cikin alhudud hadisi mai lamba ta 1686 za ka ga wannan hadisin kuma na aisha ce ta ruwaito shi walaƙad hadatha fi zamanin rasul sallallahu alaihi wasallam akwai wata matsala ko wani abu da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anirtuki bat sariqa aka yi sata a zamanin annabi ashe an samu barayi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu an yi sata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hamat fiha shubuhatu haula yahudiyyin wa muslim shubuha sai ta yi zafi akan wani ba yahude da wani musulmi su sai suka zama su ne suspect akwai zargi mai karfi akan wasu mutum biyu ɗaya ba yahude ne ɗaya musulmi ne wannan satar tabbas an yi ta kuma wa'annan su ne shubuhar zargi take kansu ɗaya ba yahude ɗaya kuma musulmi wattaƙa a ba'adu aƙari ba'il muslim sai wani ɓangare na 'yan uwan musulmi sai suka samu wata dama an yi sirul gubara sai suka tada ƙura haular yahudi a kan wannan ba yahuda suka tabbatar suke nuna cewa lallai shi ne wanda ya sata kuma a haƙiƙanin gaskiya musulmi ne ya sata musulmin ne ya sata ba wannan ba yahudan ba amma da aka ɗan samu wasu 'yan shubuhohi aka samu wasu ƙara'in wasu alamomi kawai sai suka makale musu cewa ai sakamakon kaza da kaza da ya faru a daidai wannan lokacin zargi mafi ƙarfi wannan ba yahudan ne ya sata yake cewa bi ba'dil qara'in sun yi la'akari da wasu qara'in wasu alamomi sai suka fake da su sai suka taimaka wa dan uwansu musulmi suka tunkuɗe masa zargin sata sai suka jingina wa wannan bai hudan cewa lalle zargi mafi karfi shine barawan shi ya sata wa yub'idu tuhumata suka kuma nesantar da tuhuma an sahibihimul muslim daga dan uwansu musulmin wa huwa fil waqi' kuma shi a haƙiƙanin gaskiya shi wannan musulmin murtakibu sarika shine barawan shi ya sata maimakon su tabbatar da adalci dan uwansu ne ya sata su miƙa shi a yi hukunci su ce shi ya sata wannan rashin tabbatar da wannan ka'idar ta musulunci shi yasa ba za a zauna lafiya kaji yadda abin ya faru an yi sata kuma wayanda ake zargi ɗaya musulmi ɗaya ba musulmi ba sai aka rinjayar da zargi kan wannan ba yahudan saboda ana ganin shi ba ɗan cikin gida ba ne shi ba musulmi ba ne aka tunkuɗe tuhuma a kan musulmi hatta hamman nabiyu sallallahu alaihi wasallam an yi khasima an har ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya himmantu wajen ba da kariya ga shi wannan musulmin a ƙarƙashin shubuhohin da aka kawo ana zargin kamar ya fi karkata zuwa ga yahuda wannan yasa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya himmantu domin kamar ya fi karkata zuwa ga kila shi ma yana ganin cikin ƙara'in da aka kawo kamar wannan ba yahudan shine ya sata da aka sai ya himmantu wajen ba da kariyarsa ga wanda yake musulmi i'tiqadan bi bara'atihi saboda shi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudurce da cewa wannan musulmin shine kubutacce ba shi ya sata ba to a ƙarƙashin wannan fa wannan ya cikin gidan da za a yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai san me ya faru ba amma bisa dalilai kamar yadda za ka ga yanzu yana faruwa a kotu a je ga me gaskiya amma dalilan da zai kare gaskiyar tasa ya kasa kawo su kuma sai kai ta mamaki mutum ya fito ya dinga ganin da gaskiyarsa amma an karɓi haƙƙinsa an ba wani irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato sau da yawa akan kawo kes da rigingimu wajena la'alla wanda ba mai gaskiya ba ya fi iya magana da gabatar da hujjoji sama da wanda shine mai gaskiya ni kuma a ƙarƙashin abin da suka bayyana na hujjojinsa in ɗauka shine mai gaskiya in ɗauki wannan haƙƙin in bashi to duk wanda ne masa kai ya ɗauka ya je har gaban har kotun annabi ya yi willing case manzo Allah ya ce duk wanda na ɗauki haƙƙin wani na bashi a ƙarƙashin hujjojin da ya gabata na ɗauka shine mai gaskiya wuta ta jahannama na yanka na bashi a ranar tashin alkiyama sai an sake wannan hukunci akan fa wannan ba yahudan fa nazalal wahayul ilahi wahayi daga ubangiji ya sauka yufaddihul khawana yana kunyatar da wa'annan maha'intan wa'anda suka binne gaskiya sun santa wa yubarri'ul yahudi wannan ayoyin suka kubutar da wannan ba yahudan aka wanke shi da soso da sabulu aka ce ba shi yayi ba in ji wahayi daga sama hadiyan da wannan addinin naka yake kai inda muna kan wannan addinin ai kamar yadda da aka dinga samun wayanda ba musulmi ba saboda kyawawan koyarwa ta addini da ɗabi'u mu'amaloli masu kyau suka dinga musulunta da har yanzu za a samu haka wa yu'atabu rasul nan take Allah madaukakin sarki a cikin wannan wahayi ya umarci manzon Allah kuma ya zarge shi wa yada'ul haqqa ya umarce shi da ya ajiye gaskiya fi nisabihi a asalinta inda take ajiye gaskiya a gurbinta don haka ba yahudan nan a tabbatar da gaskiyarsa wa zalika qauluhu ta'ala wannan ko shine qauluhu ta'ala qauluhu subhanahu fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil kha'inina khasima Allah ta'ala ce inna haqiqa anzalna ilaykal kitaba mun saukar da alƙur'ani zuwa gare ka bil haƙƙi don ya tabbatar da gaskiya ya bambance tsakanin gaskiya da abin da ba gaskiya ba litahkuma bainan nas domin ka yi hukunci tsakanin mutane bima araka Allah a ƙarƙashin abin da Allah ya sanar da kai ta wannan wahayin wala ta kullil kha'inina khasima kar ka zama mai goyon bayan maha'inta kar ka zama mai goyon baya da ba da kariya ga maha'inta suwaye maha'inta yan uwan wannan musulmin da shi da suka haɗa kai a zuwan cewa a goyi bayansu suka goyi bayan kai ɗan uwansu a kan bai yahudi shine Allah ta'ala yake gaya wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala takun lil kha'inina khasima kar ka zama mai ba da kariya kar ka zama mai tunkuɗe tuhuma ga wannan musulmi da shi da 'yan uwansa su ne mahayinta wastaghfirillah ka nemi gafarar Allah maɗaukakin sarki inna Allah kana gafurar rahima lalle ubangiji maɗaukakin sarki mai gafara ne kuma mai rahama da jin kai wala tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum kar ka zama mai ja'in ja ko kar ka zama mai kariya shi ma kar ka zama mai ba da kariya ga waɗannan da suka ha'inci kawunansu inna Allah lallai Allah la yuhibbu baya son man kana duk wanda ya kasance khawanan halinsa ne ɗabi'arsa ce yawan ha'inci da binne gaskiya a fima mai laifi Allah baya son wannan yastakhfuna minan nas suna ƙoƙarin ɓoye miyagun ayyukansu kada mutane su gane wala yastakhfuna min Allah amma ba sa ɓoye miyagun ayyukansu ga Allah ma'ana mutane suke kunya mutane ne ba sa so su gano amma ba sa kunyar Allah shine yastakhfuna min nas ƙoƙari suke su ɓoye gaskiya su ɓoye mugun aikinsu na ha'inci kada mutane su gane wala ya takhfuna min Allah amma ba sa ɓoye mugun aikinsu ga Allah wa huwa ma'ahum alhalin Allah ta'ala yana tare da su da iliminsa duk movement ɗinsu da kaiwarsu da komowarsu da tattaunawarsu Allah ta'ala ya sani yana tare da su idh yubayyitun lokacin da suke kwana wajen tattaunawa da ƙulle-ƙullen ma la yarda abinda ubangiji san ba zai yarda da shi ba min alƙawli na maganganun da suke tattaunawa wa kana Allah ubangiji ya kasance bima ta'amaluna bima ya'amaluna game da duk abin da suke kokarin aikata muhita ya kewaye wannan abin da sani Allah ya sani shi yasa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba mutlak da haka shi yasa Allah ta'ala ya sanar da shi cewa wayannan mutanen fa da suka zo suka ja annabi sallallahu alaihi wasallam suke kwadaitar da shi akan ya goyi bayan wannan musulmin fa mahaƙinta ne fa ba akan gaskiya suke ba ha antum ha'ula ku dai ga kunan jadaltum anhum ku dai ga kunan musulmi kuna ba da kariya anhum gabarin ture tuhuma da laifi akan musulmi fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya za ku iya haka ku haɗa baki ga gaskiya a kirawo lauya shi ma ya san ƙarya ce ga mai gaskiya shi ba zai iya ɗaukar lauya ba ko ba zai iya biyan kuɗin da za a abin nan ko ba zai iya ba da cin hanci ba a zo a yi tattaru a nemo lauyoyi har da manya san-san wanda sun kai sun waura takuri a karatun lauya a gayyato su saboda mutum yana da kuɗi ya zo su mara wa ƙarya baya kuma mutum ya ga kamar ya yi winin a nan duniya Allah ta'ala ce ha antum ku dai ga kunan jadaltum anhum ku ne masu ba da kariya masu yin lo wa marasa gaskiya don ku ba su kariya fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya Allah ya ce faman yujadilullaha anhum wa ya isa ya ba da kariya ga barin kamun Allah a kansu yau malkiyamata ranar alkiyama in an zo ranar tashin alkiyama wane lauya ne ya isa ya sa court da necktie ya zo ya tsaya a gaban Allah ya kare rashin gaskiya amman ya kunu alaihim wakila wane ne zai iya zama wakili akan marasa gaskiya a gaban Allah ranar tashin alkiyama wane ne kuma an ce wannan wanda ya yi wannan sata shi ne tso'uma bin ubairak suna cikin munafukai dama ga su musulmi sun nuna a zahiri musulmi amma ba musulmai ba ne a batin tso'uma bin ubairak a kan wannan faket tsakanin musulmi da ba yahudi ayoyin in ka bi su sun kai wajen guda tara a kan wannan kes ɗin na gasata musulmi ya yi amma ana ganin tunda yana sallah yana azumi to bari a lankaye wannan laifin tunda dama akwai zargi akan tsakaninsa da bayahudi to bari a tura laifin zuwa ga bayahudi tunda shi bayahudi ne ba musulmi bane akan wannan fa Allah ta'ala ya saukar da ayoyi guda tara cikin suratul nisa Allah ya ce ba na tare da wannan hukuncin ban goyi bayan danne gaskiya ba lalle lalle mai gaskiyar na a bashi gaskiyarsa aka kubutar da bayahudi aka ce ka yi haƙuri ka tafi ba kai bane mai laifi ga mai laifi kaga malam ya kawo ma wannan hukuncin dan ka gane alharam haramun alal jami haram fa a musulunci haram ce akan kowa ba dan mowa da dan bora laqad za'amat al-yahudiyya al-muharrafa lallai kan yahudawa karkatattu suna riya ko sun riya annan riba don ba wanda ya kai su irin wannan su ce su ya halatta su kaza sauran mutane bai halatta ba su ‘ya'yan Allah ne su na hannu abu na'ullahi wa ahibba'u wa ƙalulan tamassanan naru illa ayyaman ma'aduda wa ƙalulan yadda kulal jannata illa man kana hudan au nasara wannan al'adar waɗanda yahudawa da nasara su ce wani hukunci su su ban da su ya shafi sauran waɗanda ba su ba in kuma abu ne wanda yake mara daɗi su ce su bai shafe su ba sauran mutane ya shafa wannan al'ada su ce shine malam zai sake baka misali cewa za'amatul yahudiyya yahudawa almuharrafa waɗanda suke karkatattu sun karkace sun riya cewa annar riba riba haramun alal yahudi haramun ce ga yahudi ma'ana riba ƙarin kuɗi a ba karance a ƙara ma kuɗi to su yahuda sai suka ce idan ba yahude zai ba ɗan uwansa ba yahude rance haramu ne makari amma in zai ba da rancen ga wanda ba ba yahude ba ya halatta ya ƙara masa na ba ta gane abinda suka ce ke su a ba da rance a yi musu ƙari haram amma su su ba karance da ruwa a ciki halal shi ne ma'ana annan riba haramun a alal yahudi haramun alal yahudi wai riba a ba da rance ga bayahudi kuma a yi masa ƙari a ƙara maka kuɗin ruwa to haramun ne a yi wa bayahudi haka idza aqrada akahu yahudi in dai bayahudi ya ba wa dan uwansa bayahudi rance to haramun ne ya masa ƙari ai duk su ya yi duk 'yan cikin gida ne da haka tun da zai ba da rance to ya ba in zai ba ɗan uwansa ba yahuda ya rance to ya ba shi babu kuɗin ruwa a ciki amma ghairil yahudi amma wanda ba ba yahude ba fala ba'asa babu laifi bi iqradihi bir riba a bashi bashi da ruwa kaji yan duniya shi yasa gashi nan sun cika duniya da ba mutane rance da kudin ruwa su a tsakankanin su ba bashi da ruwa amma duk wanda za su ba rance sai sun bashi da kudin ruwa su baka naira goma ka in za ka biya naira goma sha ɗaya za ka bayar ko sha biyu haka za ya kulu sifirin tafniyatul ishtira haka wani littafi da ake kira deuteronomy deuteronomy shine sunan littafi shine ma'ana sifirin tafniyatul ishtira distronomy wani babban littafi ne da yahudawa da nasara kusan duk sun yadda da tsarkakakken littafi ne wannan sun ce maganganun annabi musa ne a ciki an fahimta ɗaya ne daga cikin littattafansu waɗanda suke tsarkakakku a wajen addinin bayahude da kuma tsohon alkawari na kasan su kiristoci su ma suna da sabon alkawari da tsohon alkawari to a tsohon alkawari na addinin nasara su ma suna girmama wannan littafin sun ce yana daga cikin tsarkakakkun littattafai wanda ake kira deuteronomy shine ma'ana sifiru tafniyatil ishtira shine da turanci distronomy or deuteronomy deuteronomy to a cikin wannan littafin deuteronomy a wato abin nan a cikin sura ta talatin da uku aya ta goma sha tara kawai su ma suna da surori da ayoyi ba ka ji a cikin bible ana faɗa a cikin suratu matthew a ce matthew ya faɗa a cikin sura ta kaza ko ko ko ko a sura ta kaza aya ta kaza su ma suna da irin wannan ko to wannan shi ma littafin a irin wannan tsarin ya tafi yana da chapters yana da verses to a wannan suka ce la tuqrid akaka a wannan deuteronomy din littafin nan suka ce karka ba wa ɗan uwanka biriba fidda ka ba shi wato rance na azurfa da ruwa auri ba ta'amin ko kuma ka ba shi abinci amma da bashi da ruwa auri ba shay'in ko kuma ribar wani abu wato ko ma ba azurfa ba ko da ba abincin ba wani abu cikin abubuwa ka ba da brance da ruwa ga ɗan uwanka ba yahude suka ce karkai haka mimma yuqradu daga irin abubuwan da ana iya ba da rancen su biriban da ruwa a ciki lil ajnabi ga wanda ba ba yahude ba shine ajnabi su anan suka ce ajnabi balarabe ajnabi ne bahaushe ajnabi ne inyamuri ajnabi ne duk wanda ba ba yahude ba su a wajen su ajnabi ne da aka sun ce a wannan littafin an ce karka ba wa ɗan uwanka ba yahude ba shi kai masa da ruwa a ciki amma irin abin da kuma kana iya ba da wannan bashin da ruwa ga wanda ba ba yahude ba taƙarrudun biriba wato irin bashin da kana iya ba da shi lil ajnabi ga wanda ba ba yahude ba taƙarrudun biriba rance wanda yake da ruwa a ciki walakin sai dai li akhika ga dan uwanka ba yahude la tuqrid bi riba kar ka bashi bashi da ruwa to kaga kenan a wani addinin da ba na musulunci ba shine zaka samu irin wannan yanzu kaga sun nuna cewa a'a yanzu kaga mu da duk kowa mun ce ɗaya ne a gaban shari'ar musulunci amma kaga su anan sun nuna cewa yahudawa su wani jini ne na musamman wani tsarkakakkun mutane ne na musamman akwai hukunce-hukuncen da suka shafe su su kaɗai banda sauran mutane shi yasa saboda tsarkin su su ba masa da awa ka zama ba yahudi dan jinin su mai daraja ne amma za ga musulmi suna da awa su karu wani ya shigo musulunci kiristoci suna da awa wani ya shigo amma ka taba jin wa'azin yahudawa suna wa'azi wani ya shigo ba yahudanci ai su wani channel ne kawai in baka ciki baka ciki kawai sun sha ta layi kawai in ba mutum baya ciki shikenan wa qad haka alqur'anu anhum kuma hakika alqur'ani ya ba da labari game da su mithlu hadhihi nuz'a game da irin wannan halin nasu shine nuz'a haythu tabahu alkhiyana inda suka hal- halatta ha'inci da cuta ma'a gairi abu na'i jinsihim ga duk wanda baya cikin jinsinsu su a wajensu ba yahude zai iya cutar ka ko ka bashi rance ya cinye shi yasa dan sun shiga kasashe sun zubar da jinanan mutane su fa jininsu ne kawai taba shi matsala amma dan sun shiga kasashen musulmi sun yi ruwan bama bamai ko sun yi kaza wannan ba komai dan sun shigo kasashe sun zo sun tare inda arzikin ƙasa yake sun dinga ɗiba sun kwashe sun tafi da shi ƙasarsu wannan ba komai don ka zuba kuɗinka a bankunansu sun zuzuki ta kowace irin hanyar su wannan ba a matsala sun halatta cuta ga duk wanda ba ɗan jinsinsu ba za ka iya ba yahude zai iya cutar duk wanda ba ɗan jinsinsa ba wa millatihim ko wanda baya kan addininsu walan yarau fi zalika harajan wala ithma ba sa ganin wani laifi ko ainihin haraj ba sa ganin wani ba daidai ba wala isman ko wani laifi akan haka wa fi zalika yaqulu alquran akan haka ne ma alqurani yake cewa wa minhum amma ba duka suka zama ɗaya ba fa wa minhum Allah ta'ala yace daga cikin su su yahudawa man akwai wanda in ta'amanuhu bi qintarin idan ka amince ka bashi dukiya mai tarin yawa amana kace ya ajiye maka yu'addihi man in ta'amalu bi dinarin kai farko ko wa minhum daga cikin su man in ta'amalu bi dinarin farkon ayar wa min ahlil kitabi man in ta'amalu bi qintarin yu'addihi ilayka kaji adalci irin na alqur'ani yace a cikin su ba duk ba a hada an zama ɗaya ba a cikin su akwai wanda in zaka iya daukan dukiya ma dudu ka bashi amana ran da kake bukata zai dawo ma da ita ko kwandala ba za ta yi ciwon kai ba wa minhum amma a cikinsu man in ta'amanhu bi dinarin akwai wanda in ka amince kuka yi mu'amala da shi dinare ɗaya ya shiga cikin hannunsa naka la yu'addihi ilayka wallahi ba zai baka ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai ka yi jan ido sai ka jajirce akai sannan zai dawo ma da shi me yasa suke da irin wannan ɗabi'ar ta in suka ci kuɗin mutum ba sa jin komai in suka ci kuɗin wanda ba a cikin jinsin su yake ba suna ganin babu laifi Allah ya ce zalika abinda yasa suke haka bi annahum qalu ai su cewa suka yi laisa alaina fil ummiyina sabilun babu wani laifi akan mu a cikin cutar wato baubawa duk wanda ba mu ba don mun shi ba yahude don ya cuci wanda ba shi ba ba komai laifi ne babba ya cuci dan uwansa ba yahude amma don ya cuci wani wanda ba shi ba ba komai na fata an fahimta Allah ta'ala ce zalika bi annahum abinda yasa suke irin wannan mugun hali saboda sun kalu cewa suka yi laisa alaina sabil babu wani laifi a kanmu fil ummiyina a nan aka ce wanda suke kira ummi a wannan lokacin ma balarabe ba shi ne ake gani shi ma yana da daraja ba don sun ci kudin balarabe sun ce ba komai wa ya na alallahi kadhiba suna faɗin ƙarya su jingina wa Allah wahum ya alamuna alhalin sun san ƙarya suke na'am ya na alallahi kadhiba haka ne suna faɗin ƙarya su jingina ta ga Allah li'anna shari'atahu saboda shari'ar Allah la tufarriqu baina qaumin wa qaumin ba ta bambanta tsakanin wasu mutane da wasu mutane indin shari'ar Allah ce to ba ta bambanta wasu mutane da wasu mutane wa qad harrama al-khiyanata domin haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya haramta ha'inci da cuta ala lisani rusulihi ta kan harshen manzanninsa wa an biya'ihi da annabawansa wa yi usifuna an na hadihin naza'a ko nuz'a al'isra'iliya ya ce abin takaici da baƙin ciki irin wannan hali na isra'iliyanci hamajiyatun bida'iyya wata wauta ce irin ta kidahumanci hajamiyatin bida'iyya wauta ce irin ta kidahumanci domin sun ce bida'iyya shine primitive primitive kaga gidadanci da rashin wayewa suka ce irin wannan wauta ce da wawantaka irin ta kidahumanci da rashin wayewa to don haka irin wannan la taliku ba ta dacewa an tunsaba a jingina irin wannan wawantakar da kidahumancin ila dinin samawi zuwa ga addinin Allah da ya sauka daga sama irin wannan rashin wayewar irin wannan kidahumancin ai ba za ka ba za ba zai yiwu ba a ce wai daga addinin Allah yake wanda Allah ya saukar daga sama fa innal akhlaq al fadila bal al akhlaq al haqq hiya allati tattasimu bil itlaq wa shumul fa innal akhlaq al fadila domin hakika dabi'u kyawawa dabi'u madaukaka bal yace kai bari ma al akhlaq al haqqa dabi'u na kwarai na gaskiya hiyallati su ne ɗabi'un da tattasimu suke sufantuwa bil itlaq da sakin hukunci ya shafi kowa wa shumul da game hukunci ya ƙunshi kowa falatu hillu lihada ba za ka taɓa san ganin ɗabi'u kyawawa irin na musulunci su halatta lihaza ga wannan ma tuharrimu irin abin da suka haramta ala za ga wancan ba na fata an gane wal farqu bainana wa bainal bada'iyin bambancin mu da kidahumai da waɗanda ba su waye ba innama huwa ittisa'ud da'iratul khuluqiyya bambancin mu shine fadin kuri da da'ira ta kyawawan ɗabi'u la fi wujudiha wa adamiha ba a cikin samuwarta ko rashinta ba fal amanatu masalan su kaga kenan sai suka nuna kyakkyawar ɗabi'a iya jinsinsu ta shafa shi ko musulunci so ke kyakkyawar ɗabi'a ta kunshi kowa in kana da kyawun hali duk wanda ya mu'amalance ka ya ɗanɗani ko ya ɗosani wannan kyawun halin naka karka ce a sai iya 'yan gidanku za ka dinga kyakkyawan hali gare su ko sai iya abokananka ko sai iya 'yan unguwarku ko sai iya 'yan yaranku ko 'yan addininka ko kyakkyawar ɗabi'a so ake ta ƙunshi kowa da komai fal'amanatu matsalan amana alal misali indahum a wajen su kansu wa'yancan primitive ɗin wa'yanda suke ke dahuman albida'iyya khaslatun mahamuda ɗabi'a ce a bar yabo mai kyau a wajensu walakin ha sai dai fa wannan kyakkyawar ɗabi'ar su a wajensu khasatan bi abna'il ƙabila ta keɓanci ‘ya'yan ƙabilarsu kawai ba a zuhun ala ba'adin su a tsakankaninsu kowa ya kyautata wa kowa kowa ya sauƙaƙa wa kowa kowa kar ya ci amanar kowa kowa ya yi kyakkyawan mu'amala da kowa amma ya yi muguwar halayya da muguwar mu'amala ga duk wanda ba ɗan ƙabilarsa ba wannan shine irin tunaninsu fa idza kharaja al-amru an nidaqil qabila shi yasa idan al'amarin ya fita daga cikin tsukin ƙabilarsu aula ashira ko iya danginsu jazatul khiyana to ya halatta kai cuci duk wanda kake so ka cuta kaji wannan da primitive da su wa'intin yahuda duk irin tunanin su kenan sun yarda a zama ana da kyakkyawar ɗabi'a amma kyakkyawar ɗabi'a su a junansu amma idan al'amarin ya fita daga cikin da'irar ƙabilarsu to ya halatta ka yi ha'inci ga duk wanda mu'amala ta haɗa ku ya halatta ka ɗan yi ɗan cuce ka ɗan cuci duk wanda mu'amala ta haɗa ku ya halatta ka ɗan zambaci wanda duk mu'amala ta haɗa ku inda ka samu damar da za ka cuce shi cuce shi kawai inda matsala take ka cuci ɗan gida amma duk bare ya halatta ka cuce shi ka ji fa wannan shine abin da addinin musulunci ya faɗa da shi ya ce bai yarda da irin wannan tsarin ba alharam haram alal jami'i bal istuhibbat aw wajabat kai bari ma suka ce cutar duk wanda ba su ba mustahabi kai suka ce kai ba ma mustahabi ba wajibi ne duk wanda ka haɗu da shi inda ba ɗan ƙabila ku bane cuce shi kaji wani kaji kaji kaji kaji bambancin irin wannan tunanin da kyakkyawan tunani irin na addini kuma daidai suke yi kuma suna jin lada za su samu har ma suna jingina irin wannan maganganu suna yi wa Allah ƙarya su ce Allah ne ya ba su wannan damar su cuci duk wanda ba bai hude qala sahibu qissatil hadara ma'abocin wani littafi da ake kira the story of civilization shine qissatul hadara an fahimta the story of civilization to me wannan littafin the story of civilization shi ake kira sahibu qissatul hadara yana cewa inna kullal jama'atil bashariya taqariban takadu tattafiqu fi aqidati kullin minha bi anna sa'iral jama'ati ahaqqu minha shi mai wannan littafin qissatul hadara yace ai inna kullal jama'atil bashariya dukkan yan adam takariban kusan dukkaninsu takadu tattafiku sun kusa haɗuwa ra'ayinsu ya kusa zuwa ɗaya fi aƙidati a cikin aƙidar kullum minha kowanne daga cikinsu bi anna sa'iral jama'ati yana ɗaukan sauran jama'a wanda ba su ba a haƙƙu minha su ne mafiya ƙasƙanci sama da su bari mu ba da misalin ko mu malam bahaushe yana da irin wannan ko musulunta kai sai dinga kabila ne ba ko ba mu da irin wannan an zo ana taimakon wani eh wallahi tallahi amma fa kafin san musulunta ai ba wai ya musulunta ko tubabbe ne to kaga ashe wannan wannan theory na wannan wannan marubucin zai iya zai iya zama haka haka larabawa su ma suna da irin wannan kabilancin duk wanda ba su hatta a tsakankanin su larabawa dan kabila dan larabcin guri kaza yana da ganin ba ya fi dan balaraban guri kaza hatta mu kanmu yanzu za a ga mu ma a hausan wani yana ganin hausa kano ya tafi ta zazzau dan zazzau yana ganin kai ina hausa ta fi ta katsina ko ta fi ta sokoto ko wannan abin nan da haka za ga cewa shi kansa malam bahaushe in tuba kai to da sauran aiki a gabanka har yanzu baya sakewa ya yarda da cewa ya yarda da cewa kai fa musulunta kai kun zama ɗaya a shi bai yarda ɗaya kuke wallahi dai sai dai bai rabe ne fa ya yi aikin kirki amma wa ba zai yabe shi ba a matsayinsa na musulmi ɗan uwansa wai bai rabe to shi yasa sai malam sai mai wannan littafin yake cewa ashe dukkan jinsin ɗan adam kusan sun haɗa a aƙidar duk wanda baya cikin jinsinsu to suna ganin bai kai darajarsu ba فالهنود الأمريكيون African Indians kenan فالهنود الأمريكيون wato indiyawan Amerika ya'udduna anfusahum su kansu suna ɗaukan kansu shu'abillah wato suna ɗaukan kansu wasu mutanen Allah wata ƙabila ce ta Allah al-mukhtar zababbiya ba irinta in ba a cikinsu kake ba to baka cikinsu kuma baka kai darajar su ba da kimarsu su khalaqahumur ruhul a'zam sun ce ruhi mafi girma shi ya halicce su da haka su suna sauran kuma halittu sun kila ba ruhi mai girman ne ya halicce su ba khassatan musamman li yakunu misalan yurtafa'u ko yartafi'u ilayhi al-bashar dan su zama wani abun misali wanda dan adam zai iya dauka kowa ya dinga kokarin jingina kansa zuwa gare su haka turawa yanzu baka iya turanci ba zai a dinga ganin kai da sauran ka wallahi a zuwa yi ma turanci a ga ka kasa amsa sai a dinga ganin kai wannan ko da ku kana jin larabci kamar sima wai ana ganin kai haba baya jin turanci wallahi kawai inda ya wallahi gashi dai ba sha Allah yana larabcin na amma wallahi ba turanci to suna da yana daga cikin wannan ka'ida ta su yi kokarin ɗaukaka kansu yadda kowa so yake ya dan jingina zuwa gare za kowa so yake dan tsuke shi ma ya dan dinga jefa yan kalmomi ka a ɗauka ba gidaje ne bai iya turanci ba na fata an gane wa ƙabilatin min alƙaba'il hindiya wata ƙabila ma daga cikin ƙabilun indiya tudliqu ala nafsiha ita ma tana yin fassara akan kanta cewa annasu ladina la nasa siwahum su ne mutanen da babu wasu mutane in ba su ba kaji wani wasu kuma sauran mutanen kawai ga su nan ba su suna ganin su ne mutanen da babu wasu mutane in ba su ba wa ukhra sannan akwai wata kabila ita kuma tudiliku ala nafsiya tana sakar wa kanta tana fassara wa kanta annasu bainan nas sun ce su mutane ne a tsakankanin kuma wasu kamar mutane kaji ba wa qala al-karibiyun al-karibiyun sun su kuma suna cewa nahnu wahadana nas mu kada ne mutane mu kada ne mutane dan haka duk wanda ba su ba za su iya cutarsa za su iya musguna masa za su iya takura masa za su iya zubar da jininsa su kadai ne mutane su kadai ne aka halicce su su rayu a doron ƙasa dan haka za su iya share duk wanda ba su ba wa natijatu zalika anna al-insan anna al-insan al-bida'i lam yakun yabdu fi khuldihi an yu'amila al-qaba'il al-ukhra wato natijar da ke karkashin wannan irin aqida annal insanil bida'i shi wancan mutumin wanda yake bai waye ba wanda yake kidahumi lam yakun yaduru fi khuldihi an yu'amila al-qaba'il al-ukhra shi bai yadda ba ya dinga zagayawa wajen rayuwarsa ya dinga mu'amala da sauran kabilu shi kadai kawai shi kadai ne mutum shi kadai ya cancanta yayi rayuwa yayi mu'amalolinsa da junansa ملتزما نفس القيود الخلقية التي يلتزم في معاملته لبني قبيلته ملتزما نفس القيود يا لازم تاوى كانسا وسو قيدي واتو وسو قائدوجي دو وسو دبيبي الخلقية نتبيئو allati yaltazim wanda ya lazumta wa kansa fi mu'amalati wajen mu'amalarsa libani kabilati ga iyayen kabilarsa kawai su kadai yake banta su yake irin wannan mu'amala sauran mutane kuma ba wannan damar fa huwa sarahatun yara anna wazifatal akhlaq hiya taqwiyatu jama'ati dan haka su masu irin wannan aqidar a qarara mai duk wannan tunanin al-insanul bida'i yara shi yana ganin anna wazifatal akhlaq wato aikin kyawawan ɗabi'u hiya ta ƙauyatu jama'ati kawai zai yi ne don ya ƙarfafi ƙabilarsa ko jama'arsa wancan ya zama mai kyakkyawar ɗabi'a don su ji daɗin juna a tsakankaninsu wa shaddi azariha tijaha sa'iril jama'at da kuma ƙoƙarin haɗa ƙarfinsu guri guda don su fuskanci sauran jama'un wanda ba su ba فالأوامر الخلقية والمحرمات لا تنطبق إلا على أهل قبيلتي دان هكا الأوامر الخلقية أمرنين كاوا والنبيئوئي والمحرمات دا أبوبوان حرمتاوا لا تنطبق وأنن باسا تطبقوا إلا على أهل قبيلتي سيغا أن قبيلة سكوي وأما الآخرون أما وان باسوا ثورا فما لم يكونوا ضيوفه in ma ba su yi sa'a sun zama baƙinsa ba to fa mubahu lahu an yadhhaba fi mu'adatihim babu laifi halan ne ya tafi wajen yin adawa da su ila haddil mustata iya ikonsa gwargwadon yadda zai iya in kaga ya dan saurara ma to kun kulle dan kawance kamar kasashen nan dai na tura in kaga kuna sai in kun kulle yarjejeniya ta abota kuna dan siye da siyarwa ko akwai ainihin diplomasiya tsakanin ku to shine za ga sun kau da kai ko suna wannan shine dan sauki saukin da zaka samu amma in ba haka ba to duk wanda ba su kulla kawance da abota ko ya zama bako ya sauka a wajen su ba to fa mubahul lahu an yazhaba ya halatta ga shi wannan mutumin ya tafi fi mu'adati mu wajen yin adawa da su ila haddil mustata iya gwargwadon yadda zai iya to a ƙarƙashin wannan muna kan ka'idan mu kakkamanta alharam haram alal jami da fatan wannan shine a dunkule saƙon da ke cikin wannan karatun haramun a musulunci haramci akan kowa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik